أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زال إلا الولا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوس الأقواسي قرب الأقضاء فريد داري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إشاق على جبان ياس ورضي الله تعالى شيخ مربي وقائدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والسلك والأمانة واللطف والتوفيق والمعرفة بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أئمة الشيء دليلنا بهذا المعذر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله نحمده ونشكره على نعمة التي أنعم علينا بالطريقة التسانية يومنا زمان دليل أربعين ديدي جيا من يزمان دليل talatin da tara yau kuma muna zama na ɗari da arba'in daidai insha Allah. Mun halale ba'dul mashakiri akan abin da ya shafi al'arwahu junudun mujannadatun kama ta arafa min ha'i talaf wa ta nakara min ha'i talaf. Yau kuma za mu shiga mas'alan da aka tambaye shi tijani wannan mas'alan shine asalin me zan ce shine mutum kawai yawa mutum yaya mutum yake in ka ga dama misali daga nan mutum zai gane yaya mutum yake an adadul anfasil insan yawan numfashin dan adam a kwana yawan numfashin dan adam a kwana ya yake fa jabu bi qawlihi sai shauja ne amsa adadul anfasil insan yawan numfashi ɗan adam arba'atu wa ishiri na alfun dubu ashirin da hudu ne nisfu ha dakilan wa nisfu ha harijan ka ja dubu goma sha biyu kamar yadda dubu goma sha biyu wannan wakila shi ne abdurrahman bin sakari a kowane rana yana tasbihi dubu goma sha biyu ne saboda wannan numfashin Abdurrahman bin Sahrain dubu goma sha biyu yake yi. Ya tafi a ce ya ɗauki wannan rabin a cikin wannan time dubu goma sha biyu yake yi. Wa ammala hawa tsiru haɗiri. Za a ɗauka. Ai, ai, mizanin ma duk za ka ji komi. abin a dunkule yake gabaki ɗayan da zaka gane menene dan adam me sirrin dan adam to anan me dan adam me sirrin dan adam me dan adam ya tara me ke da shi me ya rasa menene komi anan zaka gane ga shedani a jikin dan adam ma insha Allah wa mal hawadiru hadiri shine tunani hadiri tunani da zaka yi fa adaduha adadinta saba'un alfa hajar tunani dubu saba'in ne tunani dubu saba'in mutum yake yi tunani ya kamata ka tashi ya kamata ka miƙa yatsunka ya kamata ka yi kaza wannan ko kana bacci sai wani dubu saba'in ɗin da sai sun zo ba a lissafi da rashin lafiya amma duk abin da yake akwai wanda ake tafiya ana tafiya ne ko rashi ko numfashin ma akwai na marar lafiya akwai na mai lafiya kuma to ana tafiya ne da mutawassidu falzimul wasda da shi ake amfani jullin kenan tahdir kullu min ala qalbin hatman wannan dole ne hatman zuciya ce ta yi wannan tunanin sau dubu saba'in la ya ta min hawahidun ba a samu a cewa yi saba'in ba ɗaya a awa ashirin da hudun nan haka abin yake tafiya sai ya tabbata kaga na numfashin idan kana son ka gane za ga doktoci suna biyu suna ganewa shi ne za kama wannan jijiyar naka da ga an kama nan ka doktor yana yana gwada nan naka bugun zuciyanka yake ji a cikin a nan gudan eh a nan gudan eh a nan wayan hannu in ya matse shi daga nan ne zai dinga jin bugun wannan adadin anfas ne kowanne zai nuna maka ga fitansa ga fitansa ga fitansa eh to duk yana ba da shine alissafin li'anna alqalba domin zuciya misul baitul ma'amuri kamar baitul ma'amur ne ai a kewaye ake da ita shi yasa duk komi a nan ɗin mutum in ya lura zai gane menene dan adam shi yasa sufaye gaba ɗaya suka mai da komi nasu wajen nafsu zuciya eh suna bincike akan zuciya ne kama annaha kullu yawmin tadkhuluha 70 alf malak kowane rana baitul ma'mur malaiku dubu saba'in ne suke shigansa to haka nan zuciya hadiru shine ke matsayin malaika hadir shine matsayin malaika yana shiga dubu saba'in ne kama annaha kullu yawmin tadkhuluha 70 alf malak wa idha harajat duk wanda ta shiga ta fita lam ta'ud laha abadan ta gama aikin ta kenan haka haɗirinka duk abin da ya zo ya wuce ya tafi kenan kaga kenan ɗaki zai zamo ɗakin kaba ne zai zama baitul ma'amuri kazalika alqalbu haka nan zuciya kulla yawmin yadkhulu sab'un alfa hadirin hadiri dubu saba'in ne ke shigansa wa jami'aha wannan tunanin dubu dubu saba'in maqsumatun ala arba'ati aqsamin an raba shi gida hudu ne an raba wannan gida hudu ne bin nisbati ila alqalbi duk a jikin zuciya ne kuma suke almahajuba wanda qalbul mahajuba zuciya take mahajubiya wanda aka tsare ta bata san abin da ake nufi ba wanda yanzu kamar maganar mu shi zai sa wani ya san wani abu daga kai ai da yawa mutum yana nan amma shi bai san me yake yi ba amma kuma gashi nan kuma yana yi yana tunani yana tafakkurin duk gaba ki ɗaya amma tunaninsa da tafakkurinsa ya san a ina abin yake ya san zuciyarsa sifar ɗakin kaba ne ya san sifar baitul ma'amuri ne ya san mala'iku dubu saba'in suna ɗawafi a ɗakin kaba wannan hatirin su ne matsayin mala'iku dubu saba'in suke ɗawafi a zuciyarsa shine inna lillahi fil ardi ani inna lillahi aniyatun fil ardi Allah yana da mu ce koko a bayan ƙasa wa aniyatul lahi fi ardihi qulubi ibadihi almu'minin kokon da yake bayan ƙasan an siffanta shi da aniya saboda in ka tsarkake shi a wani hadisi yana cewa ma wasa'ani samawati wala ardi sama ba ta iya ɗauka na ƙasa ba ta iya ɗauka na walakin yi wasi'ani qalbi abdi mu'min kaga baitul ma'muri ɗakin ƙaba kenan zuciyar mutum shine ɗakin ƙaba zuciyar mutum shine baitul ma'amuri kaga ya fito to amma ba za ka iya ganewa haka kawai ba eh to wayannan malaman da suka san abun shine suke fito da yanayin yadda abun yake eh fa kismun minha yanki daga cikin kashi dubu saba'in din nan na hatari yalbisu shaitan inda da kulihi lil kalbi akwai tufan shaitan a jiki yanda shaitan yake rataya a jikin zuciya wayal qalahu min waswasihi anan ne yake bada sakonsa office din da ke jiki yana da office a dunkule yana da gida a jikin zuciya gidan yana da office guda 48 a cikin zuciyar dan adam shedan shine hadisin sayyidina rasulullah ya ma'asharar shababa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasri wa ahsana lilfarj faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'un saboda shi zuciya akwai wani abu ya lele a bayan zuciya wanda ruwa nan yake in ka ji zuciyar ta bushe to in ka sha za ka ji ka samu natsuwa to wannan ne take to ita take samun wannan ofis din shedan shi yasa suke cewa kishin ruwa suna ce masa sha'awatul kaziba sha'awa ce ta ƙarya in kai watsi da ita mancewa kake da ita idan ka dawo kana tunanin ta kuma ta azabtar da kai to wannan duk a zuciya ne duk a zuciya ne bari kawai saboda zafi ya mun yawa bashi yawa don samu relief ya bashi a gode na'am to kaga anan abin da yake akwai kaga ma wasa ni samawati wala ardi walakin yuwassi ani qalbi abdi mu'min sama ba ta iya ɗauka na ƙasa ba ta iya ɗauka na amma zuciyar bawa na mumini na iya ɗauka na eh eh aji aji walakin wasi ani kalbi abdi mumin zuciyar bawa na mumini na iya ɗauka na to zuciyar bawa mumini kaga kaman ka ce baitullahi alharam ka ce ɗakin Allah an san ai sun ma'ani ne ko lisharfin ta zuciya ma haka ne suna iya ɗauka ma wasu ani samawati wala ardi walakin wasi ani kalbi abdi mumin kaga wayannan duk sun nuna maka zuciyar dai a nan ne ita ce baitul mamur ita ce baitul izzati ita ce baitul haram zuciya ce ko to me aikin shedan a nan zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الشيطان إن الشيطان يدخل في ابن آدم مجرى الدم شيطان yana yawo a jikin mutum duk gurin da jini ke yawo shaitan yana shiga na to daga ina ne pumping din jini zuciya ne kaga ne to kaga wannan duk ya faɗa maka ashe yin azumi sai ya hana shaitan samun dama sai ya hana shi samun dama abin ne sai ke hana shi samun dama saboda ai ba shan ruwa saboda haka wannan abin zai zama a bushe saboda haka a takure ki a cikin kurkuku shine innan shaytana ya jari ibnu adam shine can da yake cewa fa in lam yasdi fa alayhi bisawm fa innahu wija'un ya tsare ka daga barin shaytan ba zai iya tasarrufin da yake a cikin ka ba wannan shine wallahu alam to shi shaidan abin da ya fi ƙarfi a duk irin fitinansa shi ne jefa maka su asi in shi ne bala'insa shi ne bala'insa shi yasa kul a uzu rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi ka gani sai da Allah ya haɗa dukkan maratibin kul a uzu ya ce rabbu maliku sai ce ilahu wayannan kaga dukkan sunaye ne na ubangiji amma ka duba sauran ba haka ba ne. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sai ce min sharri waswasil khannas. Saboda karfin waswasin shedan. Sai da aka hada rabbu, maliku, ilahu tukuna aka tsare shi. Sannan kul a'udhu birabbil falak min sharri ma halaka gaba kaga min sharri ma halaka ومن شر غاسق إذا وقب من شر نفاسات في القرية من شر حاسد إذا سرى wannan shine iya kan bala'in dan adam shi kuma kurewan bala'in dan adam hasara kurewan bala'in shedan waswasi shi yasa Allah ya hakama da alqur'anin sarshi to wannan yanayin abin yadda yake bayarwa idan mutum ya duba shi yasa kaga duk sufaye sun tattara komi sun mai da shi kan zuciya saboda a yi a yi wannan maganin wa'annan ilalun ne to nafsul nafsu wannan almutalabbisatun bi shaitan dama tana ciki to wa qismun akwai wani yanki daga cikin wannan hawatir din guda dubu saba'in din an raba shi gida hudu ne to kowane haɗiri akwai aikin da yake yi wannan haɗirin da shaidan yake sa ka yake jefa maka suwasi ya sa ka kai iskanci ya sa ka kai kaza ka yi ƙarya ka ci zali ka yi kaza duk a wannan kashin farko ne na wannan haɗirin wa kismun talabbusuhu nafsu wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amarata bisu'i illa ma rahima rabbi ita kuma kujeranta daban shaidani daban nafsani daban shi ma yana da hazzinsa wa qismun ay na uku yadkhulu ma'ahu al-malak shine malaki ismun malakiyun yawa wa qismun la yadkhulu ma'ahu shay'un akwai qismun da la yadkhulu ma'ahu shay'un shine rabbaniyun rabbaniyun amma wannan yadkhulu ma'ahu al-malak to zai sake warware maka ka gane yanayin yadda abin yake sai ce to mun faɗi kashe guda hudu ko shaidani nafsani malaki laye da kulma a shi ne rabbani to zai sake kiransu da wani suna don ka gane su in baka gane su a can baya ba to yanzu za a gane su waka zalika kasamul hawadir ala arba'atu aqsamin ya raba hatsiri zuwa gida hudu, shaidani, nafsani, malaki, kaga rabbani ya fito, shi ne kisbulai da kulma a hushe'un. Wa bayanu ha ga yadda suke, annan shaidana shi kismin farko, la ya muru illa bi mukhalafati shar'i kenan. Shi baya horo duk lokacin da kaga kana tumbe to shi yake bada shawara a lokacin. A yi tsiya, a yi kaza, a saba a saba shi aikinsu kenan tutur aikinsu kenan duk wani abin da ka ga mara kyau to shi nafsu ne ai shaytani ne shi aikinsa kenan la yamuru illa bil muhalafati wala yastasfi fi amrin wahidin kuma baya tsayawa cikin al'amari daya in ya jona maka wannan baka dauka bai jona maka wannan baka dauka bai jona maka wannan haka yayi tayi kenan yayi tayi kenan eh shi aikinsa kenan a cikin zuciya saboda haka wannan da yake nan ko bali yun taqalu min amrin ila amrin in ya jefa maka wannan baka dauka ba ya jefa maka wani in ba zai barka ba in baka dauka ba ya jefa maka wani to hadiri yana daga cikin nashi hadirin daga cikin dubu saba'in aikin da yake kina awa ishirin da hudu kuma dole sai ya yi wannan aikin ba zai rage ɗaya ba daga cikin alkawarinsa sai dai in kafi ƙarfinsa wakaidu ba'ifun raunin kaidinsa mai rauni ne saboda ana iya kada shi kama ka Allah ta'ala inna kaida shaitan kana ba'ifa kaida shaitani kana ba'ifa wato kaidin shaitan mai rauni ne wannan ma'ana za ka iya maganin sa kenan zai mai magantu shine shine sufaye su zauna su duba me ya kamata sai a duba a ga me irin mu'amalarka yau da gobe a ga ta ina ka tunkara to da wannan ne sai a gane to ka fi karfi shedan ya fi wasa da hankalinka a nafsu ta fi amfani da kai a kai malaki ya fi amfani da kai rabbani ya fi to gunda ake so ka zo kenan rabbani wanda ake so mutum ya zo kenan sannan ka kai layi da kulma a shehun ba ka haɗa Allah da wani a nan gurin eh ba a haɗa Allah da wani a nan gurin amma malaki ana haɗa Allah da wani kana yin aiki don ya biya ka eh kana neman lada yawa ba islamun bane yana kusa da ihsanun ne ya wuce ya wuce muminin ma a cikin muminin yake tafiya eh ai ba yawa amma duk za gare yana abin yake wa amma haka ne ko wa man nafsani eh shi nafsu fala ya amuru shi baya horo illa bin himaki fi shahawati ba za ka so kaza ba ai an kai kaza zai maka dadi halal ne ba haram ba sha ruwa yanzu eh ya kamata ka kwanta ko kai bacci dole sai kai nafila ai kai farilla ai farillan ake nema irin wannan misali eh an yadda aika huta ba ba yadda ba shi ba sabon Allah na yayi ka- kaza bane a kawai yanzu kana cikin cin nama ya ce a kama ka farfesu ce ina ma ka samu soyayye ya ce gashashe mai guri-guri haka misali misali ne kawai duk abin halal ne babu haramun a cikin abin da zai sa ka nema duk halal ne to amma haka zai tattafi a da kai ba kuma ai ka sani Mm. na'am an gani ka gani bishawace sawa'un kanat muharramatan aw mubahatan sha'awan nasa ma yana hadawa amma aksari bai- ya fi ba da mubahi amma duka yana hada biyu da muharrama da mubahiya wanti kadiha da ciwonta mimma umirat bihi abinda aka hore ta aw ullifathu sa'abun ko aka sabar masa da shi mai wahala la yazulu illa bil mujahadati ba a iya kawar da nafsul amara sai ka yi masa aiki. Eh mujahada. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la marata bisu illa ma rahim rabbi. To shine mujahada. Shikenan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allah lama al-muhsinin. Eh wallazina jahadu fina. Shine wannan. Wa amma al-malaki shi kuma mala'ika malaki fala ya muru a jikinka baya horo illa bi khairin sai da alkhairi min fi'ilin ko wani aiki au qawlin ko magana ya kamata ka ce la ilaha illallah ya kamata ka yi sadaka ya kamata ka yi sada zumunci ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kaza duk zai ta baka duk zai ta baka amma yana neman lada shi na shi kenan eh shi yana neman lada in aka yi za ka samu lada in kai aiki kaza za ka samu kaza to malaki kenan kaga mahamudi ne in aka zo nan gurin kan ai ka san an tsira eh ko nafsun ma ai kaga ya fi shedan yawa to wannan mataki na uku a cikin tunani dubu saba'in dolen ka ne wannan yana da hazinsa yana da rabon shi to amma rabbani shi rabbani fala yamuru illa bi ta'alluqi billahi shi Allah kawai shine kaga layi da kullu ma ahu shay'un shi Allah ya cancanta ne a yi kawai amma ba wai yana neman wani abu sai an biya shi ba shi kenan shi ne abin da ake son mutum ya saba kenan ba neman a baka lada ba a ka sami yarda eh to wannan shine asalin nihaya to shi ta'alluqi billahi da karate da Allah ne kawai wa zuhudu fi ma siwa duk wani abin da ba Allah cikin sa ba ruwanka da abin fa hadha huwa al-farqu bainahuma wannan shine bambanci tsakanin Suleiman arada ma'rifatiha wanda yake son ya gane ma'arifan menene nafsu li yumayyiza hadan ya gane ta wala yumayyiza illa al muhasabati ba kowa ne kuma zai iya mayyaze ta ba sai in yana bin abun sa bidikka shine al muhasabati hasibu anfusakum qabla an tuhasab saboda haka kayi numfarfashi a cikin mai kai numfashi saboda haka zo makaranta ne kaga cikin Allah ne kayi numfarfashi a kan mai kai numfafa- numfashi wani kake so ka je kai mai damfara kaga daga inda ka tashi zuwa gurin da kake a cikin sabon Allah ne kayi numfarfashi a kan mai kai numfa- numfashi ka- za ka je masallaci ne cikin bin Allah ne kayi numfarfashi a kan mai kai lokacin da kake ƙarya ne wannan cikin sabon Allah ne kayi numfarfashi duk abin da za ka yi to wannan muhasaba ne sai ka kiyaye in baka kiyaye wannan ba to kullum mutum a cikin ruwan kashi yake dame da ne to wannan shine abin da ake nufi da haka to kaga wa ammal gafiluna rabkananu la dirayat lahum biha ba su san ma me yake faruwa balle su yi bincike kawai su dai suna nan ne halitta ne kawai an halicce su ne ga su nan kawai amma je kana yi ka eh to wannan kuma Allah ya kiyaye a wannan idan ka dubi wannan to anan ne zaka gane anya idan mutane ba su yi ɗariƙa ba za su iya kaiwa ma kuwa shikenan amma ka je lahira kuma ba ai kwama calan ai wal asari innal insana lafi husrin illa alladhina amanu ai illa alladhina amanu ai matakin dariƙa ne wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri sai ce alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir sai ce kalla sawfa ta'lamuna wannan hisabi summa kalla sawfa ta'lamuna لترون الجحيم ثم لترون أيلكم ثم لتسألون يوم إذن عن النعيم wannan fankan da abin da ake yi nake jin daɗinsa in ba cikin bin Allah ba ne in a cikin wani sabon Allah ne sai hakan sai an tambaye ni kai ka saya ya aka yi ya aka yi kake jin daɗinsa to wannan muhasaban dole ne amma mutum ya fi hisabin yadda zai samu kuɗi amma bai hisabin ya zai game da ubangijin shi ba ka ji rikicin wannan kuma shine asalin ilimin idan mutum ya auna kana da kana da numfashi dubu ɗari dubu ashirin da hudu a awa ashirin da hudu idan ka auna yadda za ka gane innal insana lafi husrin fi asrihi lokacin da kake cikin sai ka auna ka gani shin bin Allahn ka nawa ne mafiya yawa ba sallah ne alula da sallah sallan minti nawa kake yi duk limamin fa zai maka sallan azhar ya maka minti goma fa a yanzu gudun duniyan nan gobe ba dole bane ka bi shi inda da wani limamin da ya fi shi ta hafifi to ka kadarta sallan sau biyar ne shine wanda yake farilla a kanka sallan sau biyar ne wannan shine wujubu dolenka kowane rana an sa maka wannan sauran duk muhafafa'i ne amma awwalu ma yuhasibul mar'u bi yawm al-qiyamati as-salatu to wannan sallan guda biyar din a kadar ta kai minti goma sha biyu eh sallan asuba minti goma sha biyu azhar minti goma sha biyu la'asar minti goma sha biyu magariba minti goma sha biyu isha'i minti goma sha biyu in ka auna awa ɗaya ne a cikin awa ishirin da hudun ka bi Allah awa ishirin da uku duk kana nan ne kana baɗalanka ko kana neman kuɗi ko kana hiran duniya ko kana wani abu daban kuma latus alun na yau mai izin sai an tambaye ka kowane numfashi sai ka faɗi dalili ya kaifa tubla ba haka muka yi ka ba ya aka yi kai tsufa sai ka faɗa ya aka yi kai girma sai ka faɗa ruwan da muka ba ka sha sai ka faɗa ya aka yi kaza sai ka faɗa komi sai ka faɗa to don zatin Allah idan aka ɗauki mutumin da ya shekara saba'in a duniya ko shekara hamsin da biyar a duniya yana sallah shekara hamsin da biyar idan aka ɗauki awa ɗaiɗai na kowace rana domin sallan ka a ce minti goma sha biyu ne wanda suka dakile suka ce sai sallan farilla kawai shi ne sallah in ka yi wannan ya ishe ka idan ka buga shi zai baka shekara ɗaya da wata tara da kwana ishirin da wani abu ne shekara hamsin da biyar eh ka yi shekara saba'in a duniya ka yi shekara goma sha biyar ba alƙalami a kanka shekara hamsin da biyar a ɗauki sallan shi ta ba maka binciken tsarkinka ba balle a yi maka binciken sallah a ce ta karbu don aka haɗa lissafin kwata-kwata shekara ɗaya da wata tara da kwana goma da kwana ishirin da wani abu shi ne za ka je lahiran ka ce wa Allah ka yi ga kanan ya baka aljanna ka tsine wa wannan ka zagi wannan ka cuci wannan ka mari wannan ka yi da wannan ka tsallake gonan wannan ka kai gulman wannan idan ba ɗarikan ta ina za fara yawancin wajen zama yawanci wajen zaman samari ko masu ko malamai ko masu kuɗin ba su yi maganar ilimi ba to magana su akan wani algibatu ashaddu min zina yi da wani ya fi zina to balle zamanin siyasar nan wani zai kama ku topic sai kun sati kuna bugawa a tsinewa wancan a tsinewa wancan a tsinewa wancan a tsinewa aikin kenan har a tashi in an yi sa'a a tashi a yi sallah a sake komawa a ci gaba ba istighfari ba salati wa manzo Allah ba la ilaha illallah ta ina za ka yi wannan shine sirrin dariƙun bayin Allah dan a rage wa mutane bala'i ma'ana idan mutum ya aikata mummuna sai ya aikata kyakkyawa saboda kyakkyawan sai su shafe mummuna shine innal hasanata yuzhibna sayyi'ata innal hasanata yuzhibna sayyi'ata idan kai aiki mai kyau sai ya shafe mummunan aikin watbi'u sayyi'ata alhasanata tamha inji hadisi manzo Allah kuma to wannan shine maganan sufayen da duk ake ta dukkura musu a sharadin nan su shehu tijani su shehu abdulkadir sunusi ibn al-arabi hallaji junaidu ga suna duk wa'innan wanda ake zagin su abinda suka kalla kenan suka karanta wannan illan a jikin kowane dan adam ko yau aka yi ka kazo duniya wannan abubuwan suna tare da kai
ba ɗayan da zai kwanci babu babu
masu da zagi dai sun yi zalunci to kaga wannan idan mutum ya ce ta ina za ka fara ka rushe wannan kuma ka ce babu wannan ta ina ne za ka fitar da wayannan daga cikin halittar ɗan adam babu ta wannan shine dalilin sufaye suka tausasa wa mutane ake nuna musu auradan da za su dinga yi saboda su fita daga cikin wannan yumki da suke ciki Allah kiyaye Allah kiyaye shi yasa ake kiran wanda bai san wannan ba gafalalle ne gafala kuma na gaske wasbir nafsaka waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil guduyi wal asali wala takun min al-ghafilin waskur rabbaka fi nafsika تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال لازم نسافر يما كنا ولا تكن من الغافلين كرك زمو ربكنني gabarin yin wannan aikin har ka zama rafkananne
ana mai da shi karratan ba sai dai a karanta shi kawai ana jin murya ana ganin kuma kaman an san shi amma ba san shi ba na'am wa amma qalbul mujarradu zuciyar da ba komai cikin ta wa qalbul arif shine zuciyar masanin Allah ba za ka samu hasada ciki ba ya riga yayi aiki Allah ya karba fahawadiruha fahawadiruhu kulluha qismun wahidin ka gani hadirinsa dukkan su guda hudun qismun wahidin abu ɗaya ne falata ce illa bi khairi shaytanin ya buge shi nafsanin ya buge shi malaki ya buge shi saboda ka ya tattara zuciyan ya mai da shi wajen rabbul izzati shine shi Ibrahim yake cewa إذا كانت الأقدار من مالك الملك فالصيام عندي ما يسر وما يبكي إذا متن يزوي بنكا ما أشر يا دي دي Allah ne ya turo shi lokaci ya yi bai isa ya saba ba sai ya yi, kai kuma ka kama shi ka ce baka yafe ba ka yi laifi, saboda ake aka turo shi. Allah ne yake gwada ka dan ya ga ka gane shi idan wani ya zo ya ma kama kuɗi ya ce ga wannan miliyan ɗari ya kamata ka yi wani abu da wanda ya maka ashar duk matsayinsu daidai yadda za ka gode wa Allah yadda aka turo wancan ka gode wa Allah yadda aka turo wannan duka shi ne ainihi ka samu shi ne ya zamo albul mujarradu shi ne daidai amma in ba haka ba a to kana cikin kana cikin sai ka duba ka ga a wani kashi kake a wani kashi kake amma kalbul mujarradu to haka take ita ba ta karban wani abu daga wani ya san daga Allah ne baya nema ba ka ganin da aka daki Maliku bin Anasin a Jafarul Mansur ya ce Allah ka shaida jinin annabi ne ba na neman wani abu a wajensa ko an je lahira na yafi a matsayin Maliku bin Anasin a yanayin yadda yake a Madina a kama shi ana yawo da shi ana marbulala ai zuciya in baka fi karfinta ba ai sai ka je ka ɗauko wani kundi ka ja wani ismu lail azim kai ma ka nuna naka haka ne balle ga hadisai in ka in mutum ya zalunce ka in ka ce Allah ya isa kawai ya ce tuhumalu alal gamani ya ƙulu wa izzati la ansuran naka walau ba da hini duk wa'innan hadisan arsenal amma ya ce Allah kai shaida ba na neman komai a kansa jinin annai muhammadu to irin wannan kuma kalbul mujarrad kamar jiya yadda na faɗawa wasu shewa umar sanda ya fita zai tafi abuja sai direban sai ya buge kare a hanya direban na tsayawa ya buɗe kofa a guje je rungumi karan shewa umar sanda da kansa ina ne asibiti aka ce sai an zo jos asibitin dabbobin nan ya kawo karan ana tambaya ce don Allah ku yi sauri ku ceci karan duk abin da za a yi mara aimar aka yi aka faɗi kuɗi ya biya aka faɗi lokacin da za a dawo da kare ya rungumi kare ya koma aka je ana neman mai kare yana gidan giya mai kare ya zo ce me ya faru aka ce karensa aka buge ya ga kare ana rungume da shi shi mamaki girman wanda ya gani shaumar sanda ya ce to ai kare ne ya ce ban sani da ni da shi wa haifi wani a wajen Allah ai raɗaɗin da yake ji kowaye zai ji saboda haka ina ne ɗakin shi in kai shi sai ce ai bai da ɗaki ya ce a nuna guri a ya sa aka gina masa ɗaki karan ya ba da kuɗi ranar da za a mai da shi asibiti ya zo ya ɗauki karen ya dawo da shi asibiti mutumin da ya yi wa kare haka mai kake zato a irin tunaninka ba ma mutum a ai ko ƙarami sunan shi babba ko ƙarami ne sunan shi babba in akwai masu hankali akwai wani mutum a ƙauye ne ya zo a guje da mota sai ya samu agwagwa a da tsallake kwalta garin kaucewa agwagwan sai ya buge waɗansu yara biyu ɗaya ya mutu sai mutanen gari suka suka kama duka da ce haba jama'a mutumin da ya ji tausayin kar ya kashe agwagwa ku zo ku dake shi wannan agwagwa ta ya ji tausayi zai kauce kar ya taka ta ya zai buge wannan ya za a yi a ce an yi ganganci kaga mai hankali daga nan suka dawo cikin hayyacinsu uban yaron ya ce kuma ya yafe masa komi ba ya bukatan komai kaga idan mutum kana da hankali to in ka ga abubuwan da kake gani in dai mutum ya ji tausayi bai kashe agwagwa ba to a ce ku zai kashe mutum abu zai yi nan shi ne amsa wannan to duk irin wayannan kaga ko da yaro ne kuwa ka san yana da wani abu a cikin zuciyarsa na tausayi wanda zai iya yin wani abu haka abubuwan suke Allah ya yi amin kalbul mujarrad kenan wala ta'muru illa bihi ba ta horo sai ga aikin alheri lidaharatil baiti saboda gidan yana da tsarki allati turaddu alaihi wanda ake shigar masa da komai wa bu'uduhu kuma ya fi ƙarfin nafsu ka gane wa bu'uduhu nafsul ammarat bi su'in ya yi masa nesa wa shaytanu ya yi nesa da shaytanu saboda haka ya zama malaki rabbani ya zama kalbul mujarrad wannan shine sufanci suke neman duk wani dan dariƙa ya kai nan gurin duk wani ɗan ɗariƙa ya kai nan gurin to me laifin wanda ya bi wannan hanyar me laifinsa za ka iya yin ƙarya so ashirin ba wanda ya damu da kai amma shi yana tunanin ya yi ƙarya so ɗayan ya je dinga istighfari don Allah ya yafe ɗayan amma kuma ka ce wai shi ne mutumin banza kai ne mutumin kirki ai bai yi ba kuma ko an yin ba zai kawar da shi daga kan kujerar da yake a wajen Allah ba wa amma qalbul ladhi bainahuma wayannan guda biyu kenan ai bainal mahjuz wal maftu alayhi tsakanin zuciya da ke tsakanin al qalbul mujarradu da qalbun wan mahjubu maftu alayhi shine shine qalbul arif fa turaddu alayhi bi hasbi halihi ana kawo masa abu ne gwargwadon yadda ya zo nafsul amara da shaytani yanzu kana zama mutumin kirki an yi maka ɗan iska ko haka ne yanzu akwai wanda a ini ga baki ɗaya haɗarinsa ga baki ɗaya cikin Allah ne haɗarinsa gaba ɗaya cikin Allah ne Allah ka ba mu wannan Allah kar ka bar mu koma ga Allah kar ka bar mu koma gare ka sai kai tarbiɗin zuciyar mu ya zama haka shine ga baki ɗaya rayuwar mu eh ba za a yi wani abu ba sai minka ilaika Allah ka mana haka in ta ma amlahu alaina wannan abin da shaujani ya faɗa mana kenan wannan zan tsaya iya nan saboda zai ba da ma'ana eh karatu ne a dunkule wanda ɗan adam yana son ya gane kansa a Allah to wannan eh to daga nan zaka gane abubuwa masu yawa wanda mutum bai gane ba baya Allah ya muke mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal hatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadar al-miqdar allazi salatin tablaw al-azal wal abad az-zaman wa makana madrubatin fi kull adadin bi adadin ma fi al-intiqal subhana rabbika rabbil izzati amma alhamdulillah